بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya safiyar asabar sha biyu ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1436 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine uku ga watan daya a shekara ta 2015 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya za mu tashi darasinmu na 93 haka ne ko? kuma dama dai makon da ya gabata inda muka tsaya shine bayanin da har yanzu malam salih ali sheikh a ta'alikinsa da muke bi saboda fa'idar da ke ciki a nan ne muke haka ne yana bayanin cewa idan mutum ya riga ya mutu to ba a dangana masa wani abu na karama ko da salihi ne mutumin kirki sai dai a ga karamar da allah zai masa a wasu waɗanda suke sansa ko kuma zurriyarsa ko al'umma da suka amfani da shi amma shi a ganshi ya fito ya yi wani abu to ba a samun wannan hakanan idan ba mutumin kirki ba ne ba a samun wani abu da za a dangana masa shi ma ya aikata ko amfanin wani ko cutarwa sai dai idan shaidanu aljanu ne suka yi wani abu domin su batar da waɗanda suke sansa ya gaya mana wannan ko to dai da ke maganganun nasa yana yi yana maimaitawa za mu tashi inda ke cewa fa'idan ba'adal mamaci almauta la yunsabu al-khariqu wala al-ikramu lil mayyit don haka bayan mutuwa su mamata ba a dangana musu wani abu da yake ta al'ada a ce ai ga wata karama ta faru ga malam wane bayan ya riga ya mutu yana kabarinsa sai a ce an ga ya fito ko an je an tambaye shi ya kawo wani taimako ya kawo ko ya fito daga kabarin ya ce wani abu ya koma da irin waɗannan abubuwan ba sa faruwa a cikin abin da ya shafi wato mamata bayan sun mutu sawa'un mutanen kirki ne su ko kuma ba mutanen kirki ba in an ga wani abu irin wannan ya faru sai dai shaidanu aljanu su zo don su batar da mutane a sai ke cewa walal ikramu lil mayyiti wa inna ma yuqalu abinda ake cewa shine ash-shayatinu fa'alat kawai shaidanu sun aikata kaza wa akrama Allah jalla wa ala fulanan a Allah madaukaki ya karrama ya girmama wane ba da wafatihi bayan mutuwarsa a ce Allah madaukaki ya girmama wani an gan shi ya yi kaza an ga wani abu ya faru dangane da mutanensa ko kuma dangane da zurriyarsa ko masoyansa ya ce bi kaza da wani abu bi salahi ahbabihi ko a ga mutanen da suke sansa sun shiryu sun tsayu akan abin da ya karantar da su wannan ita ma karama ce Allah ya bar ilmantarwar da wani yake yi cikin mutane har bayan mutuwarsa ai ta amfanuwa da wannan abin wannan ita ma za a iya ɗaukata ababin karama kuma mutane su gyaru da wannan abin da yake ilmantar da mutane Allah ji kan magabatanmu da suka gabata sai ce yanfa'u man yuhibbu wanda zai amfani ko bi naf'i kai bi naf'i man yuhibbu ta hanyar ya amfani wanda yake so bi naf'i al'ummati ko ya amfani al'umma haka ila akhirih har zuwa ƙarshen da irin waɗannan misalai amma almayyitu amma shi mamaci fala yahsulu lahu karamatun fi nafsihi shi a ƙashin kansa wata karama ba ta faruwa daga gare shi fi ma ya rahul ahya'u cikin abin da mutane masu rai suke gani a karamatuhu fil jannati karamarsa da zai samu ita ce ta zama aljanna domin babu karamar da ta kai a ce ka shiga aljanna gaba ɗaya ma kenan a inda rabbihi a wurin ubangijinsa jalla wa'ala to sai ce laisat manzila nan kamata ya ƙara alif da lam yana faɗa da baki ne kuma mai rubutu yake rubuta kullum ina mana tambihi akan wannan juz'iyya ta maganganun malam salih ali sheikh rubutun ko in ce an farraga rubutun ne daga darasi kuma wasu abubuwa da ya ambata a lafazin akwai abubuwan da dai da ko mai sauraron bai ji sosai bai rubuta wani abu ko kuma saboda zance ne na yau da kullum ba a reraye shi an fidda larabcin ya fita daidai ba kamata ya zama laisatil manzilatu suratan thaniyatan saboda in ba ku manta ba can a baya a cikin duk wannan zancen nasa da ya mana a ta'aliki a kai ai ya faɗi surar yadda masu alaƙa da kabari suke yin abubuwansu ko dai su rika roƙon mutumin da yake cikin kabarin su da shi su ce ya wane min kaza wannan mai hukuncinsa wannan shirka ne ko kuma su roƙi Allah su ce ya Allah don wane kai mun kaza shi kuma wani mai bid'a ne wannan shi ake ce ma tawassuli bi zati almayyit yawa ko kuma bi zati alghairi mutum ya tawassuli da zati zati shine haƙiƙanin mutum ka ce ya Allah don wane kai mun kaza kaga wannan magiya kake wa Allah kake cewa ya Allah ka dubi girman wane kai mun kaza wannan Allah baya son wannan yana cikin bidi'o'i da mutane suka farar da su sannan sai ce wannan sura ta biyu kenan sura ta uku shine roƙo da manzila roƙo da manzila ma'ana mutum ce ya Allah dan darajar wani agunka shine manzila au jahi ko kuma fuska da kima da mutuncin wani shi ma ka roƙi Allah ka ce ya Allah dan girman da wane yake da shi ko alkadarin da wane ke da shi a gunka ko kuma cewa shi mai fuska ne a gunka kai mun kaza to shine sai a nan bayan ya faɗi waɗancan abubuwan kun san ya bambanta mana tsakanin manzila da kuma as-su'alu bizzat ko to shine sai ke cewa nan laisatil manzilatu suratan saniyatan da ya gaya mana ɗazu ya ce maganar manzila ya ce ba sura ce wata daban ba ta biyu Allah samun fahimta ya ce misali su'ali bizzati ai kun ga ya faɗi su'ali bizzat da kuma su'al bil manzila da su'al bil jah to so yake ce mana da su'ali bil jahi da su'ali bil manzila abu ɗaya ne yawa shi na manzilan ba wata sura ce daban ba inda kun tuna abin da ya ambata mana can baya yawa to shine sai ke cewa mithlu su'ali bizzati misali mutum ya roƙi Allah da zatin wani wani mutum yace dan wani kai min kaza sai ce lakinna su'ala bizzati a'zamu wasilatan lishirki wasilatin lishirki wato ita ce mafi girman hanyar da za a kai zuwa ga shirka ban sani mai ko kun dai ku fahimci waɗannan abubuwa din cewa mutum ya roƙi wani wanda ba Allah ba a cikin halin da wanda aka roƙa ɗin ko ba shi da rai ko kuma ba shi da ikon yin wannan abun ba mai iko a kansa sai Allah wannan shirka ne amma a roƙi mutum ko kai a roƙi Allah a ce dan wane kun ga nan zaci kenan zacinsa ake nufi ko kuma a ce dan matsayin wane ko dan mutuncin wane to waɗannan gaba ɗayansu bid'a ne domin sabon abu ne ba a san shi a wannan shari'ar ba kuma wasila ce da take kaiwa zuwa ga shirka domin waɗanda suka fara shirka a tarihin ɗan adam ta wannan suka faro sannan kuma sai suka wuce suke roƙon waɗanda aka binne ɗin mamata ɗin suke roƙon su mubasharatan a maimakon su roƙi Allah subhanahu wata'ala an dai gane wannan insha Allah to sai ke cewa a'zamu wasilatin lishirki min as-su'ali bil jahi wato mutum ya roƙi Allah da zatin wani ce ya Allah dan wani to ta fi girman zamanta wasila ce da sababi ne da hanya ce da za ta kai ga shirka fiye da roƙon Allah da mutuncin mutum da darajarsa ai kun gane bambancin wannan da wannan ko ba ku gane ba yawwa malam bai gane ba da kyau daga cikin abubuwan da mutane suke amfani da su wajen roƙonsu da suke wa Allah wani mutum shi yana ganin a ƙashin kansa ba shi da daraja ba shi da mutunci ba shi da wani wata ƙima gun Allah sai ce ai shi yana zunubi yana kaza yana kaza marar kyau amma ga wani mutum salihi mutumin kirki ne bawan Allah ne ko waliyin Allah ne ko annabi misali sai ce bari mu sa shi a gaba sai mu roƙi Allah mu ce Allah ya mana dan shi saboda mu zunubanmu sun yawa malam almikrizi a cikin littafinsa ta jiridul tauhid darasin da muke nasa yana ambatawa cewa in ka dubi dukkan mutanen da suke shirka asalinsu ba so suke su wulaƙanta Allah subhanahu wa ta'ala ko su yi wani abu da ya saba wa Allah ba asalin manufar masu shirka ba so suke ya zama cewa sun nuna Allah ba shi da muhimmanci ba a'a asalin abin da ya kai su zuwa ga shirka shine rena nasu matsayin da kuma cewa ai akwai wani wanda ya fi su tun da su suna da zunubi bari su kawo shi sai su sa a gaba a yadda suka saba irin alaƙar da suke a duniya da sarakuna wannan shine tunanin ba wai Allah ne ba sa so ba su masu shirka gari misali a nan duniya kaga sarki ba a zuwa wurinsa sai ta hanyar fadawansa yauwa sai ka biyo hai abin nan tsare-tsaren protocol sai a kai ka to mun ga Allah subhanahu wataala ko yana da bambanci da sarakunan duniya shi mai sarauta a duniya shi a ƙashin kansa yana buƙatar wannan protocol din in ba shi ma ba shi da sarautar ko za ga ba shi kaɗai yake yawo ba dole sai da hashiya yana buƙatar masu kare shi amma Allah subhanahu wataala fa ba buƙatar wannan irin abubuwa kuma shi sarki a duniyance ba shi da ikon ya san me ke faruwa a gari sai an kawo masa Allah fa Allah ya sani ko bai sani ba Allah ya san komai to idan bawa zai iya addu'a a cikin ɗakin sai ce ya Allah kai min kaza akwai buƙatar sai ya sako wani abu a tsakani to wannan tunanin kuskuren shine abin da ya faru asali har mutane suke sa wasu a gabansu ba wai ana nufin waɗannan da ake sawa a gaban ba su da daraja ba a'a annabawa suna da daraja waliyai suna da daraja amma Allah subhanahu wa ta'ala ko in ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya mana cewa in za mu roƙi Allah mu bi ta hanyar waɗannan ba don shi Allah ya gaya masa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an to shine nan malam sai yake bayyana mana cewa waɗannan in abubuwa sun kasu kashi uku haka ibn taymiya ambata to sai kuma shi malamin ya zo a sharhinsa sai ya kasa kashi na biyu zuwa kashi biyu a kashi na uku ya raba shi gida biyu na farko ya ce akwai waɗanda in suka tashi roƙon ma suka manta da Allah ɗin gaba ɗaya sai su roƙi shi mamacin sai su tsaya a kabarinsa yawa ne ka ba mu kaza ka ba mu kaza an samu kamfan ruwan sama yawa ne ka ba mu ruwa yadda bahaushe ke cewa ruwa halilu ruwa haliye dan sarkin ruwa mai takalmin ruwa mai rigar ruwa wannan shirka ce halilu baya bada ruwa ba amma san waye halilun ba tukuna ko kun san shi ba a san shi ba to kaga bai halatta ba mutum ya rika cewa ya wani wanda ba Allah bai bashi ruwa wannan shirka ne hakanan ko mutum ya tsaya a kabarin wani saboda ganin darajarsa da ganin matsayinsa a addini mutumin kirki ne wali sai ce yawa ne ɗana ba shi da lafiya a ba shi lafiya karayar arziki ta same ni a bani arziki yanzu da ba da lafiya da ba da arziki wake yi allah ne shi ne ke ɗaga matsayin mutum shi ya gaya mana cewa ya sanya mu mabambanta wajen arziki ya fifita wasu akan wasu domin wasu su ɗauki wasu abin yi wa izgili ya gaya mana wannan to kaga ashe babu wanda ke ba da arziki ban da shi in mutum ya tafi gun wani ya roƙa ya rabu da Allah ya yi mai ya shirka wannan shine ake cewa mutane addina to wannan ɗaya kenan na biyu wancan mutumi da yake ganin cewa shi ba shi da matsayi a gun Allah saboda laifuffukansa sai ya zo ya ce ya Allah kai nake roƙo amma tunda ni mai laifi ne ya Allah ka duba wani man kai min tunda shi ba mai laifi bane yawwa to ne shine hali na biyu to shi na farkon shirka ne to wannan shi kuma bid'a ne domin in aka roƙi mutum din ba Allah ba shine aka samu shirka to amma in aka roƙi Allah aka ce saboda wani to wannan shine bid'a domin in ka fara shi yau da kullum kana yi Allah kiyaye ka zai kai ka ga ka fada wancan din to shi da abin da yasa aka kira shi wasila to wasu a wannan din shi ma sai suka kasa shi kashi biyu ko roƙo da zati sai ya Allah dan wani ko kuma su yi amfani da wasu lafuzza guda biyu shine hali na uku yace ko su ce ya Allah dan matsayin wani shine manzila ko kuma su ce ya Allah dan darajar wani shine jahi daraja ana nufin mutuncin da kake da shi a gun wani ai idan misali mai garinku yana ganin kimar ka sai a ce kana da jahi a gunsa shine ma'anar wannan kana da mai kenan kana da matsayi kana da daraja a gunsa to shine anan sai yake ce mana almanzila din nan da na gaya muku a baya laysat suratan saniyatan da ita da jahin ba wani abu ne daban ba ku hada su guri guda abu ɗaya ne yau da haka dai kun ga mun koma taqsimin ibnu taymiya a littafi da su'ali mubashara ko da kuma su'ali bizzat yawa da su'ali bil jahi mun fahimci wannan yawwa wancan na farko shirka na biyun nan kuma bid'a abu na uku da ya ambata wanda malamai shi ma ambata mana bai da faffada bai buɗe da nan sosai ba shine a da wannan kabarin na wannan mutumin a da shi wurin karɓar addu'a shi ma da ya faɗa mana a ciki ko to Allah madauki ya tsare sai ke cewa ina ne yawa au bi haqqi fulani ko a na tsallake ina yau na koma ba lakin as-su'al bizati a'zamu wasilati lishirk min as-su'al bil jahi aw bil amali ko roƙon Allah da aikin wani kaji wani abun kuma ka roƙi Allah da aikin wani ka ce ya Allah dan aikin da wane yake yi kaga ba nan ba zancen matsayi kake kai ba aikinsa ko na ilimi ko na wani abu maimakon kai ka roƙa da naka roƙo da naka ya halatta kai abin da kai na bautar Allah subhanahu wata'ala ka roƙi Allah ka ce ya Allah aikin nan da nayi na kaza na kaza na kaza in na yi shi domin ka ya Allah ka bani kaza da kaza wannan dai mun sha bayanin sa akan abin da ya shafi nau'o'in wasi tawassuli a kun san dai tawassuli kuma mun sha magana akai tawassuli akwai wanda shari'a ta yadda da shi shine kashi uku nau'i uku ne tawassulin da shari'a ta yadda da shi ko tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa ko kuma tawassuli da ayyukan kirkin da kai ka aikata ka ce ya Allah dan kaza da nayi dan san manzon Allah da nake yi ya Allah dan sallar da nayi ta asuba dazu ya Allah dan kyautata ma iyayena da nake yi ya Allah dan taimakon marayu da nake yi ya Allah kai mun kaza wannan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko kuma mutum ya roƙi Allah ta hanyar addu'ar wani mutum salihi mutum ne salihi mutumin kirki yana da rai kana kyautata zaton mutumin kirki ne sai ka je ka ce masa da Allah wane a taimaka a mun addu'a wannan shi ma ya halatta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa an zo wurinsa an roƙi addu'ar roƙon ruwa yayi yau to wannan abin nan roƙo ne da addu'ar wani mutum salihi wannan wanda suka halatta kenan amma wanda bai halatta ba shine ka roƙi Allah dan wane dan zatin wani a ce dan darajar wani ko mutuncinsa ko matsayinsa a gunka wannan abun ba a san shi ba a tarihin musulunci sai wa annabi ya koya mutane ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gansu suna wannan duk yadda sahabbai suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun ɗaya daga cikin su ya zo ya ce ya Allah dan kaza ko dan darajar wani kai mana kaza ba ba su saba wannan abun ba ba a gansu suna yi ba shi yasa malamai suka ce wannan bid'a ce amma a zamanin yanzu mutane suna yawan yi to shine nan ya kawo yake cewa ko da aiki au bi haqqi fulani ko kuma da haƙƙin wani ka ce ya Allah dan haƙƙin da wani yake da shi a kanka kaji wani, wani sabon abu ma'ana suna ganin cewa wanan nan ya yi aiki da yawa da ya cancanci ya zama yana da haƙƙi babba akan Allah subhanahu ta'ala Allah sai ya biya shi ya sa shi a aljanna to saboda wannan haƙƙin muke roƙonka wannan shi ma don Allah baya san wannan abu ne na bidiyo'i da mutane suka fito da shi daga baya to sai ce al-asufiyatu indahum kutubun fi su'ali bil manzumati yace sufaye suna da littattafai ma da suka rubuta a a waƙe-waƙe sun rubuta wasu waƙe shine bil manzumat fi su'ali wajen roƙo bizzawati su riƙe Allah maɗaukaki da zatin wani misal manzumatin tusamma jalibatal kadri na'am jaliyatul kadri ne ko na'am jaliyatul kadri bisu'ali bi ahli badri wannan wani littafi ne da wani alhassan albarzanji ya rubuta ya sa masa suna jaliyatul kadri بأسماء al-mala'ikati wa fadl wa wa na'am wa afdalil bashar haka asalin sunan yake amma ana kiranta da wannan sunan da malam ya ambata anan shi albarzanji ya abin da ya a cikin littafin shine ya tattara sunayen mutanen da suka halarci yakin badar sahabbai kenan dukkaninsu sai aka rubuta su to sai aka yi waƙe a cikin littafin yadda mutum zai rika roƙon Allah da sunayen nan na waɗanda suka halarci yakin badar sai ce ya Allah ba mu don abubakar ya Allah ba mu don umar ya Allah ba mu don Uthman ya Allah ba mu don Aliyu mun fahimci ne wai Uthman ba ciki saboda larurar da ta same shi bai je yakin Badar ba ma'ana duk wanda da ya je yakin Badar to da sunansa a littafin ana koya maka in ka tashi roƙon Allah to ka kira sunan Allah tare da sunan wannan mutumi mun gane to shine wannan barzanji ya rubuta wannan littafi yana daga cikin masu ɗariƙun sofaye waɗannan abubuwan kuma da suke su suke jan mutane zuwa ga a ci gaba da wannan abu ba saboda asalinsa akwai dalili a kai ba bidiyo'i ne suka rubuta su kuma suke jan hankalin mutane a kai ya ce manzumatun kullu baitin biha su'alun bi wahidin minas sahabati ya ce waƙe ne a kowane baiti roƙon Allah ne amma kuma ta hanyar sunan wani daga cikin sahabbai da suka halarci yakin badar ya ce as-sufiyatu yu'azzimuna as-su'ala bil mauta kathiran dama sufaye suna da wannan abu suna da girmama roƙon Allah ta hanyar mamata da yawa shi yasa zaka ga bamu mutumin da ya damu da harkar mutumin da ya mutu da mamaci musamman mutanen da ake sa zaton mutanen kirki ne irin sufaye kullum ziyarar kaburka banda wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana shi yasa har suke tsammanin ma ahlus sunna sun hana ziyarar kabari abadan wannan kuskuren fahimta ne a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ziyarar kabari amma an je ziyarar me ake yi nan ne bambanci su idan sun je dama suna zuwa gurin wanda ke cikin kabarin ne kuma wannan abun hadarin sa idan malami ko in ce na'am wanda ke da wani abu dai na ilimi ya karkace ya je makabarta yana roƙon Allah domin darajar wannan da ke cikin kabari jahili idan ya zo ya san wannan tawassulin da wani biljahi da wani makana bai sani ba shi kawai sai tafi ya roƙi ubuntunin da ke cikin kabarin to kun ga ai malamai kenan su masu bin waɗannan irin abubuwa a karkace kun ga me suka kenan sun ilmantar da mutane shirka maimakon su ilmantar da su cewa ga yadda sunnar ziyarar kabari suke abubuwa da yawa da zaka ga a al'adar bahaushe ana yin su sai ga malamai ba ruwansu ba za su hana mutane abin da ba kyau ba sai a shiru da su ake sai kuma har abu da ba shi da kyau ba a san asalinsa ba sai kaga ya zo ya koma kamar shi ne ma asalin addini ne to duk rashin karantar da mutane da rashin ilmantar da su yana jan mutane zuwa ga wannan har sai kaga lokacin da wani zai zo ya ce wannan abun ba kyau sai a ga shi ne ya zo da bakon abu alhali su mutanen su malamai musamman babu malamin da zaka dauki littafin addini musamman littafan da ake karantarwa a makarantunmu na zaure ka dauki ahalari ka ɗau ishmawi ka ɗau iziya ka ɗau risala ka ɗau askari ka ɗau lawali ko thani kusan lawali ko thani muktasar wanne eh muktasar khalil din ne ai shi littafi ne guda ɗaya amma da yake akwai jawahirul iklil da aka yi sharhin sai guda ɗaya da na biyu shine ake cewa lawali da thani kai ka ɗauka wani littafin ne daban sharhin muktasar din ne aka raba shi biyu juzu'i na ɗaya da juzu'i na biyu to ba za ka ɗauki waɗannan littafai ka je gun wani daga cikin malami a daga cikin malamai ka ga ya iya buɗo maka inda aka faɗi waɗannan abubuwa da ake na al'adun nan da ake ba misali ya nuna maka ina gun da aka ce roƙon ruwa makabarta ake zuwa gun wani a roƙe shi amma idan aka zo za a roƙon ruwan sai ya ce irin wannan za a yi ga yadda manzo inda za a zo a buɗe babin ko a risala zai ce maka ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar fita ake bayan gari ayi sallah raka'a biyu ayi huduba a tsoratar da mutane a ce a tuba ayi wannan juya kaya din haka yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi amma yanzu an zo an ce ana roƙon ruwa sai a ce a taru a masallaci ayi karance karance a sauke alqur'ani a rarrabawa alarammomi waɗannan abubuwan ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi ba al'ada ce ta mutane ta tashi a kai babu wani malami da zai nuna maka inda aka rubuta wannan babu shi babu shi a rubuce a wani wuri ga inda ake yin wannan abin duk littafan da muke da su a nan la a halari la a iziyar la a kamar na faɗa risala askari lawali da sani ba wanda zai buɗe wannan ya ce gashi a zo a zauna a masallaci a rarraba ƙur'ani wannan ya karanta daga wuri kaza zuwa kaza kuma a nemo kuɗin addu'a a raba malaman su tashi eh banda yanke yanke kuma da za a zo a yi wannan abun dan mun ce a daina shi bakin addu'a bane saboda malamai ba su karantar da wannan ba amma al'ada ce ta bahaushe da ta zo da ita kuma malamai suka yi shuru saboda suna tsoron su saba wa mutane saboda kuma abin da ake samu din a wurin wannan ya kamata a faɗi gaskiya Allah subhanahu ta'ala ya sauke Allah ya sauke to irin waɗannan abubuwan dai abin da ya kawo mu zancen su shine kan abin da ya gaya mana cewa sufiya suna da girmama maganar mamata sosai a irin wani wuri ce as-su'alu bizati a'zamu wasila yace roƙon Allah da zatin wani shine mafi girman wasila da take kaiwa zuwa ga shirka as-su'alu bil haqqi wal jahi aqallu minhu roƙon Allah da ko ta hanyar haƙƙin wane ko ta hanyar fuska ko darajar wane agun Allah yace aqallu minhu bai kai wancan muni ba aqallu minhu ana nufin wajen muni ba abin nan ba lakin sai dai kulluha bid'un wa wasailu shirki ko wasailu lishirki sai dai dukkanin su bid'o'i ne kuma hanyoyi ne da sukan kai zuwa ga shirka hiya tariqul li ta'zimihi hanya ce su waɗannan abubuwan don girmama shirka ta'zimihi ne yana nufin ta'zimin shirki yace bid'atun kuma bid'a ne wa laysat shirkan ba shirka bane duk da wannan maimaitawa ke yace bid'atun wa atida'un fi du'a'i bid'a ne kuma sannan ta'addanci ne a addu'a kun taba ji ta'addanci a cikin addu'a hmm kun taba zancen kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana i'tida'i a cikin addu'a i'tida'i shine wuce iyaka a addu'a ko mutum ya roki abin da bai dace ba da shi misali mutum ya daga hannu ce ya Allah ina roƙonka ka sa in zama mala'ika wannan wuce iyaka ne a addu'a ko mutum ya ce ya Allah ina roƙonka ka sa in zama annabi akwai annabi yanzu babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan duk yadda kake duk ibadarka ba za ka zama mala'ika ba za ka zama annabi ba don haka wannan wuce iyaka ne ta'addanci ne a cikin addu'a Allah tsare mu to haka nan mutum ya roƙi Allah ce ya Allah dan darajar ne shi ma wannan ta'addanci ne a addu'a ka roƙi Allah kai da shi ai akwai abin da yafi darajar ne ko wane ne wannan shine Allah subhanahu wataala shi kansa ya Allah dan sunayenka da siffofinka akwai wanda ya kai darajar sunayen Allah da siffofin Allah duk annabawa duk mala'iku ba wanda ya kai darajar sunayen Allah da siffofin Allah domin da sunayen Allah da siffofin Allah siffofi ne na zatinsa zatin Allah ku sama yake da komai to Allah so yake ka roƙe shi da shi wannan shine tauhidi kar ka haɗo shi da wani ba wai dan wani ba shi da daraja ba a'a yana da darajarsa amma an hana ka ka ɗauki wannan abun kana roƙon Allah da shi domin zai iya kai ka ka gani ka rika ganin girman wannan ɗin ka haɗa shi da Allah subhanahu wataala wata ran ma sai ka bar Allah sai ka roƙi wancan wannan shi yasa malamai suka hana wannan to mu je dai sai ke cewa hiya itida'un fi du'a ko لأنه لم يأتي بها دليل ولا سنة ولا وسيء نعم يوا دومين كوا وني دليلي بيزو da wannan ba dalilin na Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wasilatun ila an yu'azzama al-mas'ul bihi kuma wasila ce ta a girmama shi wanda ake roƙo ta hanyar sa din fa yas'alu min dunillah sai ya kai ga a roƙe wani wanda ba Allah ba awwalu ma hadatha kana su'alu bizawat farkon abin da ya fara faruwa shine roƙon Allah da zatin wasu mutane a ce ya Allah dan wani kai mun kaza qabla an yahsula du'a'u ghairillahi kafin wato mutane su koma suna roƙon shi wannan wanda ba Allah din ba mubasharatan direct yace kana su'alu bizawati haka da mutane suke yi su roƙi Allah da zatin wani su rika cewa nas'aluka bi fulan ya Allah muna roƙonka da wani mana dan wani wa fulan da wani yace kafura hada wannan shi yayi yawa thumma hasala shirku sannan sai aka koma ana shirka ana bautar ana roƙon wani wanda ba Allah din ba mubasharatan bi su'alil mayyit ana roƙon shi mamaci din yace nas'alullahi al'afiyata muna roƙon Allah madaukaki ya tsare mu ya kiyaye mu daga aukawa cikin irin waɗannan abu yace li hadha najidu anna shaykh al-islam shi yasa muka sami shaykh al-islam ibn taymiya fi ba'd al-mawadi' a wasu daga cikin wurare na wato littattafansa yusammi su'al al-mayyit ash-shafa'a bid'atan yana sanyawa roƙon mamaci ceto mutum ya ce ya wane ka cece ni yana kiransa bid'a mun gane ko wasu bihi bid'atan hakanan kuma roƙon Allah da wane ka ce ya Allah don wane kai mun kaza shi ma ya kira shi bid'a nan kun fahimci zancensa yana buƙatar bayani ko yana faɗa ne a cikin littafin ibn taymiya an samu akwai wuraren da zaka ji yana faɗar cewa mutum ya roƙi mamaci da ke cikin kabari ya ce ya wane ka cece ni ibn jami'a sai ya kira shi bid'a mun gane kamar yadda ya ce mutum ya ce ya Allah dan wane shi ma ya kira shi bid'a idan kun fahimci zancen da muka yi ɗazu za ku yarda da wannan mana za ku ce to kuskure ne aka yi a nan ko kuma ake nufi domin ka roƙi mamaci mu ba sharatan ka ce ya wane mamaci da ke cikin kabarinsa kai mun kaza wannan menene shirka yawwa to nan gashi ibnu taymiya yace roƙon mamaci a ce yayi ceto yace bid'a ne to shine abin da malam ibnu abin nan amfanin karanta irin waɗannan ta'alikokin da malam salih al shehi kenan saboda su mutanen nan sun fahimci littafai da maganganun ibnu taymiya fiye da sauran mutane saboda yawan karance-karancen su a littafansa za su bambance can ya ce kaza nan ya ce kaza to akwai inda ya bayyana magana sa kuru-kuru ta bidda wannan cewa ga abin da yake nufi to abin da yake nufi shine sai gashi sai ce wa zalika li'annaha lam takun inda mushrikina hatta tawa'if mushriki al-arab yace domin wannan roƙon wanne na farkon a nemi ceto ka ce wa mamaci ya wane ka cece ni wannan hatta mushrikan larabawa da duk ba su san wannan abun ba abin da yake nufi shi ibn taymiya ashe bid'a ne hatta a tsarin yin shirkar kun gano nan zancen cewa hatta mushrikan farko ba haka suka yi irin wannan abun su ce mamaci ya cece su ba yana zancen su'al bishafa'a ne ku gane wannan sosai iya na ceton ba su'alin wani abu ba ai kun san wani in yaje kabarin wanda yake so ya roƙa yakan roƙi buƙatar tasa ne mubasharatan ya ambaci ko arziki ko rashin lafiyar da da makamancin waɗannan irin abin da muka bada misali ko kuma wani ya zama ceto yake so yace ya wane ka cece ne dan tashin kiyama to sai yake cewa wannan ka roƙi mamaci ya cece ka ran tashin alkiyama a tsarin masu yin shirkar ma bid'a ne ma'ana sabon abu ne da ba a san shi ba baya nufin bid'a istilahiyya na kasa abubuwa ga wannan shirka ne wannan bid'a ne yana nufin fararren abu ne ba a san shi ba ma a tarihi mutanen da masu yin shirkar ma ba su san irin wannan shirkar ba shirka ce yawwa to shine yake wannan bayani ne yake cewa wa zalika li'annaha lam takun 'inda al-mushrikeen hatta tawa'if mushrikil arab la ta'rifu al-istishfa'a bihi mubasharatan ba su san wannan istishfa'i ma'ana istishfa'i shine talabu shafa'a yani ya kulu ga misalinsa misali mun ce ishfa'ali ya wani kai mun ka cece ni kaga ai shi ake roƙo mu basharatan ko ta wannan gurin shirka ne to kasancewar a zo a sa mamaci a gaba a roƙe shi ceto wannan baƙo ne ba a san shi ba ma a baya hatta waɗanda suke shirkar ba haka suke yi ba da can zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafinsa lakinnahum amma su na daɗin ga bambancin ya abuduna suna bauta musu ne li yashfa'u domin su cece su ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ko yawa a lakin ishfa'li ya lata ishfa'li ya uzza hadhihi ma fihi to wannan ya yi shi ne a yaren su na saudiya ba larabci ne mai kakke ba mun san yaren abin da nake nufi wanda kuke cewa gargaliya ko yau a ka'ida dai ba haka da ya kamata ya ce ba yau sai ya ce misali amma mutum ya ce ishfa'ali ya lata masu shirka da masu bautawa lata da uzza sukan je gaban lata da uzza ne su ce ya lata ka cece ni ai su sun ɗauka latan nan menene abun bauta ne da haka suna bauta musu direct suke cewa kai mun kaza ka ban lafiya kai kaza kuma har suna aje gumaka daban-daban a gida da na arziki daban da na rashin lafiya daban da na girman 'ya'ya daban duk gumaka kowanne ake so sai aje a roƙe shi to kaka ta zo damuna kaza da kaza a yi mana kaza abinda za a roƙi wancan ba za a roƙi wannan ba kowane nau'i da buƙatarsa da abin da ake tambayarsa in mutum ɗan kasuwa ne ya ɗauki gunkin kasuwanci sai ya je da shi kasuwa sai ya aje shi a shagonsa yadda zai roƙe shi to yau fa ba ciniki karka bari in tashi haka misali irin wannan abu duk wannan da haka suke yi yauwa to kaga wannan ai ba neman ceto bane ko maganar neman ceto su ba su san shi ba misali su zo su ce ya lata ka cece ni a'a su abin da suka fahimta wannan bautar da suke musu ita ce sababin da ran tashin alkiyaman da lata da uzan za su zo su cece su kaga kenan a samu wani wanda zai zo yanzu kabarin wani ya ce ya ma ya shehuwa ne ka cece ni to wannan a tsarin wannan fita daga hanya din bid'a ce sabuwa ma'ana fararen abu ne a shirkan ma ba a san shi yauwa shine abin nufi insha Allah an gane abin ko yawa to shine sai yake cewa walakin ya'buduna ko ولكنهم يعبدون ليشفعوا لكن اشفع لي يا لاتا اشفع لي يا عزى irin waɗannan lafuzza ɗin mutum ya ce ya lata ishfa'ali ya uzza ishfa'ali ya ce hadihi ma kanat mawjudatan ba a same ta da bada shine ma'ana ma kana fi in ko sai ce walakin ya abuduna wa ya taqarrabuna li yashfa'u amma ko li yashfa'u suna bauta ne suna kuma neman kusanci zuwa ga waɗannan mutane domin a cece su kamar yadda yake cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa suna cewa haula'i kuma shufa'auna inda Allah kamar yadda suke faɗi haula'i shufa'auna inda Allah waɗannan sune masu ceton mu a wurin Allah to sai yake cewa fahum yarmuna minha ash-shafa'a suna neman ceto ne a wurin su shine yarmuna ay yatlubun ay lidhalika sammaha bid'atan don haka ibn shamiya ya kira ta bid'a fi ba'd al-mawadi aw surare ne tafansa li'annaha bid'atun hadathat wa laysat sabiqa domin ko bid'a ce da ta faru bata rigaya ba ma'ana ba a saba ganin ta a wurin hatta masu yin shirka ba wa hiya bid'atun kufriyatun shirkiyatun bid'a ce ta kafirci ta shirka mithl ash-shirk misali kamar lafazin shirka ne naqulu wani lokaci zamu ce muharram shirka haram ce ai mutum yana faɗin wannan aiko ko ba faɗa za ka ji ce ai shirka haram ce to amma me ake nufi da haram ɗin anan shin ana nufin haram ce irin haram kamar shan giya da luwatsi da zina haka ake nufi ba haka ake nufi ana nufin daga cikin abubuwan da Allah ya haramta shirka na ciki an ku ai kun gane to shine anan ma yake faɗin wannan neman ceto daga mamaci bid'a ne ma'ana bid'a ne domin fararren abu ne ba a san shi ba amma matsayinsa a shar'ance shine shirka ce domin kuwa roƙon wani wanda ba Allah bane mubasharatan ina fatan da ya zama an gane tayyib sai yake cewa kamar da Allah madauki ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a qul kace ta'alu ku zo ai Allah madauki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a ƙarshen suratul an'ami ko rubu'in ƙarshe yace qul ta'alu kace ku zo atlu zan karanta muku ma harrama rabbukum alaikum abinda Allah ya haramta a kanku menene daga ciki Allah tushriku bihi shay'a cewa kada ku yi shirka da wani abu ku hada shi da Allah to nan wani mutum sai zai ya kafa hujja da wannan ya ce shirka ta tashi daga matsayinta na kafirci ta koma haram kamar zina kun gano wani abu dan saboda me abin da yake nufi yana cikin abubuwan da Allah ya haramta amma ba ana nufin wannan istilahi da malamai suke faɗa a littafai cewa wannan shirka ne matsayinsa Allah baya gafarta in an mutu wannan kuma haramun ne wanda tahtal mashi'a ba ai kun san hukuncin sa a magun malaman sunna shine wannan idan mutum ya mutu yana shirka me hukuncin sa wuta idan mutum ya mutu yana aikata haram yana shan giya yana zina yana luwatsi yana sata yana irin waɗannan abubuwan sai ya mutu bai tuba ba me hukuncin sa tahtal mashi'a wannan haka zaka ce ba wuta ba yawwa eh ana faɗin wuta saboda tsoratarwa in kana wa'azi cewa mutum zai shiga wuta in yana da mutum yana zai shiga wuta in dan luwatsi ne mutum ka wannan wa'idi ne kun gane mun sha magana dai akan wannan bambancin tsakanin nassoshin wa'idi da kuma hukuncin da Allah madauki zai mutum na ƙarshe ba ana nufin ba laifi ka je kai ba ana nufin a ƙarshen lamari in mutum ya koma ga Allah ina ne ƙarshen makomarsa inda zai tabbata na ƙarshe shine in dai mutum ya mutu yana shirka da Allah yana roƙon wani abu wanda ba Allah ba yana bauta masa yana yanka da sunan wani yana tsafi yana sihiri ya je gun Allah subhanahu wata'ala a mace to Allah subhanahu wata'ala ko hisabi ba za a yi masa ba wannan babu hisabi wala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan su kafirai kenan domin mutum ya mutu yana kafirci me za a yi masa sai a sashi a wuta mubasharatan amma in mutum ya je ga Allah yana da tauhidi baya bautar wani Allah Allah kawai yake bautawa amma kuma ya taba can ya taba can ya dana wancan ya dana wancan kuma har ya mutu bai tuba ba daga waɗannan manya-manyan laifuka to lamarinsa yana ga Allah me ma'anar lamarinsa yana ga Allah yana ƙarƙashin ganin damar ubangiji in Allah ya ga dama sai ya gafarta masa domin Allah mai gafarta zunubai ne inna Allah ya gafiru zunuba jami'an inna huwal ghafurur rahim shi Allah zai rufa masa asiri kamar yadda ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa za a zo ran tashin alkiyama bawan Allah zai zunubi sai Allah madauki ya sa shi fi kanafihi a cikin inuwarsa a raba shi da sauran jama'a Allah ya gana da shi irin ganawar da ba wanda zai ji abin da suke yi sai ce kaiwa ne ka yi kaza rana kaza ka aikata kaza rana kaza ka aikata kaza rana kaza shine ake ce ma arb a bijiro masa ayyukansa yace i ya Allah nayi ya Allah nayi a gafarta mu sai Allah ce na suturta maka a duniya kai ba wanda ya sani to yau ma na suturta maka ba wanda zai san kai wuce ka shiga aljanna to wannan duk mai shirka ba zai samu wannan ba fa yanzu me zai hana ashe kenan a tsaya a ta nan naga wa mutane magana akan a daina shirkan nan ai tausayi ne yake sawa idan mutum kana son sa ka gaya masa ya daina wannan shirkar ya komo ya bauta wa Allah ba ana nufin su zina su luwaɗin da sauransu ƙananan abubuwa bane amma Allah zai iya gafarta su in ku shirka ce Allah ba zai gafarta ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shi ya faɗi wannan Qur'ani wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma duk abin da bai kai haka ba shine ma duna zalika to yana gafarta shi sai ya ce liman ya sha'u amma ga wanda ya so to ya kake da tabbacin cewa kana cikin wanda ya sha'u Allahu an yaghfira lahu zaka iya zuwa din Allah bai gafarta maka ba don haka a tun a nan duniya a daina waɗannan laifukan a daina zinan a daina luwaɗin a daina shangen a daina satar a daina cin mutuncin mutane da duk waɗannan abubuwa da kisan kai duk a daina domin Allah subhanahu wata'ala ba lalle ya gafarta ma ba magana ce da take da alaka da ganin damansa to kuma ka tara abubuwan nan sun yawa wala Allah ma ga bid'o'i sun yawa kuma wani kuma in aka ce ga shirkar ma kuma ga waɗannan ai abu ya ƙara lalacewa to ne shine abin da ake nufi to waɗannan abubuwa yadda malamai suka ce wannan shirka ne kafirci ne fita daga addini wannan kuma menene babban laifi ne to yadda zaka ji an kira ita shirkar a Qur'ani gashi an kira ta haram to ba ana nufin haram ce kamar zina ita ma hukuncinta a lahira ta hatal mashi'a bane ai kun gane wannan to a irin wannan language a irin wannan lafazin ne ibn taymiya abin da yake nufi da yace neman ceto daga mamata ya kira shi mene bid'a abin da yake nufi bakon abu ne hatta mushrikan farko ba su san shi ba amma shirka ce insha Allah an gane wannan ya isa dai haka um, sai ke cewa al bid'atu la ya'ni haka ne ko yace bid'a ce la ya'ni annaha laysat bi shirki baya nufin cewa ba shirka bace takunu shirkan akbara wa bid'atan hadha bi itibari annaha hadathat fil umma yace shirka ce babba kuma bid'a ce amma faɗin kiranta bid'a din nan an lura da shine bi itibari wajen lura ne da cewa annaha hadathat fil ummati cewa ta faru ne a wannan al'umma din da babu ita fal bid'u don haka su bid'o'i minha bid'un kufriya shirkiya sun kasu kashi biyu akwai bid'a kufriya shirkiya shi yasa dama yake da muhimmanci duk mutumin da zai magana akan waɗannan abubuwa musamman abin da ya shafi bidiyo'i to yayi magana bayan ya san me ake nufi da bidiyo'i da kashe su na sha gaya mana sunan wani littafi da zai taimaka mana ko ɗaliban ilimi masu bincike in suna son sanin mecece bid'a ina za su je wani littafi ne na sha faɗa ba kwa rubutawa mai son bincike je nemi irin waɗannan littafai akwai musamman littafin malam ashatubi sunansa ali itisam ali itisam mujalladi biyu ne manya an masa ma wani aikin da malam mashhur hassan salman mujalladi hudu yana da muhimmanci mutum ya same shi kitabul itisam malam shatibi mutumin andalus ne a shekara ta 797 ya rasu babban malami ne kuma cikin malaman malikiya yake mun san mutanen andalus mazhabar malikiya suka rayu a kanta haka ne to wannan bawan allah mun san kuma dama mazhabar malikiya tana cikin mazhabobin da suka fi sauran mazhabobi tsanani akan bid'a shi yasa zaka yi mamakin mutum yace yana yin mazhabar malikiya amma kuma bid'a ta yi masa katutu babu mazhabar da take yakar bid'a irin mazhabar malikiya saboda nassoshin da aka samo daga imam malik akan korar bid'a kyamar bid'a hani akan bid'a ba a samo su daga sauran malamai ba musamman waɗanda aka kafa ka'idojin nan akan su shi yasa za ga malaman malaman malikiya sun fi rubutu a wannan babi din kamar su shatibi din muka duba littafin madkhal na ibn al-hajj da yake magana akan abubuwan bidi'o'i wanda shehu usman dan fodiyo daga nan ya dauko abubuwansa da yawa a cikin ihya usun da kuma bayanul bida'i in kana karantawa zaka je yana cewa qala fil madkhal da yawa mafi yawan abin da ya faɗa anan daga nan ya dauko su yana ambatawa abu kaza bid'a ne a cikin madkhal din nan hatta a cikin madkhal ya yi magana akan bid'ancin maulidi mawahibul jalil na al-hattab shi ma ya magana akan wannan cewa maulidi bid'a duk a cikin littafin malikiya namu na gida suna nan kuma a hannun malamai Allah madauke sauki to waɗannan abubuwan yana da kyau mutum ya san su ka san bid'a akwai wadda ta kan kai ga shirka akwai bid'a kuma da ba shirka bace kaga kuma wannan zancen da muka yi kun gane dai wadda take ta shirkar da kuma wadda ba ta shirka ba to mu karasa wannan zancen dan da ya zama daga yau mun gama maganar nan ta malam Ali Sheikh yace fal bid'u minha bid'un kufriya shirkiya mukhrijatin mukhrijatun min al-millati wadda take fitar da mutum daga milla wato daga musulunci wa minha bid'un ma duna zalika daga cikin su kuma akwai bid'o'in da suke kasa da haka lakin fi ta'biri ahli al-ilmi al'am amma a bayanin malamai general bayanin da suke yi bayani ga magari ya'ani alladhi yajri wanda yake gudana a bakin mutane wa mashhurun kuma ya shahara an yukhtassal bid'a abin da aka sani shine a keɓance bid'a limadu na shirk duk abin da bai kai shirka ba shi ake kira bid'a idza aratta an tu'abbira anil bid'ati bima duna shirk in kana so kai wato ta'biri ka bayyana kana nufin ka bayyana abin da ke bai kai shirka ba shine bid'a fa idza kanat al mas'alatu shirkan idan ko shirka ce akbar babba na nussu alaiha mu yi nassi akanta na qulu mu ce shirkun akbar kar mu kira shi bid'a idan muna magana a irin wannan musamman a halin gun ɗaliban ilimi ko waɗanda ma ba su san karatu ba mun gane wani idan ya ji an ce abu kaza bid'a ne zai ɗauka ai to ba kafirci bane to ana nufin a cikin bidiyoyin akwai da takin kai ga shirka to ita ce abin da ibn taymiya ke nufi duk akan bayanin wannan ne sai ke cewa mukhrijun min al-millati aw shirkun asghar ko mutum ya ce shirka ce karama aw nahu zalika ko makamancin wannan to daga yau mun gama wannan taliki dogo na malam salih ali sheikh darasin mu na gaba a ina so mana amfani da shi mu karanta hadisin da ake ce ma hadisin a'ama wani makaho da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a ya warke har ya masa addu'a idan sai ya dawo sufaye suna amfani da wannan hadisin wajen wannan babin cewa ka roƙi Allah da darajar wane ko da zatin wane mun gane wannan to dalilin wannan zamu zo da insha Allah hadisin da kuma bayanan da malamai suka yi na ma'anar kalmomin wannan hadisi baki daya insha Allah ta'ala zai zama ko tuna mun ya zama shine darasin mu sai daga nan mako na sama sai mu koma cikin littafin ko kuma in mun gama shi a makon mai zuwa din sai mu koma cikin maganar ibn shaymiya insha Allah muna fata Allah mu dauke kara mana ilimi mai amfani ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk